الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna sha ɗaya ga wata na almuharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1445 wanda ya dace wa 29 watan bakwai miladiya ta 2023 insha Allah ta'ala za mu yi darasi na bakwai a cikin littafin hirasatul aqida na shehu malami al-ustaz dr عبد الكريم العقل حفظه الله تعالى muna cikin gabawar take magana akan suwa ake cewa ahlus sunna a bangaren da ya shahi a shari wal istilahi a mustalah na malaman shari'a mai ake nufi da ahlus sunna malaki cewa za mu iya fahimtar waɗanda ake kira da suna ahlus sunna ta huskoki kama haka mun ambata fuska ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar wanda yau za mu tashi fuska ta shidda idan aka ce ahalu sunna suwa ake nihi suwa ne ne malam ya faro maka tun daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sai yake cewa gaba ta shidda bayan sahabbai tabi'ai wanda suka biyo bayan su sai ce daga cikin waɗanda ake sannafa su ake kasa su a matsayin cewa su ne ma'abuta sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hum ashabul hadisi su ne ma'abuta hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama za ku samu bayani a cikin shafi na 48 mali ce wa hum ashabul hadisi su ne ma'abuta hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ce riwayatan wa dirayatan kalimata ilmul hadisi riwayatan da ilmul hadisi dirayatan ya riga ya gabata a karatun da ya wuce idan ka ce ilmul hadisi riwayatan ana nihin nassul hadisi ko kuma ka ce matnul hadisi gundarin magana ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ma'abuta hadisi masu ƙoƙarin karanta shi da aiki da shi ya ce wa dirayatan da sanin kuma marawaita hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mali ya ce ilman wa amalan waɗannan wanda suke ma'abuta hadisan nan ilman suna karantar hadisin wa amalan kuma suna aiki da abin da hadisin ya kumsa ba kawai karatu ba ne ake da sunan karatu don a riƙa nuna kai cewa an iya karatu amma babu aiki lalle tabbas duk wanda ya karatu don wata manuwa na abin da ya shahi nuna wa jama'a ko wani abu na daudan duniya lalle tabbas ya taɓi ya yi asara abin da ake bukata ga karatun hadisi ya zamanto ilman wa amalan kana ilimin kuma kana aiki da abin da ka sani malice lizalika najidu saboda haka za mu samu anna a'immata salafi cewa su jagorori ko kuma ka ce malamai magabata fassaru a ta'ifatal mansurata wal firqatan najiyata sun fasarta waɗanda ake cewa a ta'ifatul mansura a ta'ifar mansura su ne jama'a ko tawaga wanda suke samun kariya ko kararriya wal firqatan najiya haka kuma jama'a ko wani ɓangare wanda suke wanda suka samu tsira na ahalu sunna wal jama'a sun fasarta su bi annahum ashabal hadith cewa ma'abuta hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ake ni saboda duk mutumin da hadisi ya dame shi to lalle alama ce akan cewa sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta dame shi duk abinda zai kai ya kawo ƙoƙari yake ya ga cewa ya yi irin abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɗora jama'a a kai wanda wannan kuma ba zai taɓa yiwuwa ba sai ya zama to mutum ya karanta ilimi wanda yake na hadisi ɓangaren da ya shahi aƙida ɓangaren da ya shahi ibadat ɓangaren da ya shahi kaza ga sunan ɓangarori daban-daban kuma malamai za ka samu sun sannafa su kala daban-daban akwai wanda za ka samu janib ne na ibada in ka ɗauki misali irin umdatul ahkam kaga hadisai ne na hukumce-hukumce kawai idan ka ɗauki bulugul maram shi ma tahiyar su guda duka hukumci ne ake hudi maka tun daga abin da ya shafi tsarki har zuwa sauran abubuwan da suke da alaƙa da ahkam idan ka ɗauki irin su riyadu salihin su kuma tarbiyya ce za a ba zuciyar ɗan adam don ka zama mutumin kirki daga ina za a ciro abun daga hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka za ka samu kowane ɓangare in ka samu aƙida ita ma haka na to malikica za ka samu waɗanda ake cewa ahalus sunna su ne waɗanda suka ba da kulawa game da hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mali ya ce faqad ruwiya zalika an ibn al-mubarak mali ya haƙiƙa an rawaito irin haka daga wani malami ana kira shi da suna abdullahi ibn al-mubarak ɗaya daga cikin manyan magabatan malamai ne waɗanda sun ja zarra ta ɓangaren da ya shahi baiwa aƙida kariya da baiwa hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kariya shi ibn mubarak haka ake ambata mushi amma asalin shi ana kira shi da suna abdullahi ibn mubarak ibn wadih at-turki al-marwazi al-hafiz suka ce ahadul a'lam ɗaya daga cikin jigajigan malamai wadanda suke masana hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan bawa Allah an aihe shi shekara ta 118 da hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sannan daga cikin wasafin da malamai suke badawa ga shi wannan ibnul mubarak ɗaya daga cikin malaman hadisi suka ce wa kana faqihan aliman ya kasance mutum ne masanin fiqhu ya fahimci addini iya fahimta aliman malami ne abidan mai bautan Allah ne kaga kenan jama'u bainal ilmi wal amal sun hada tsakanin abin da yake ilimi da abin da ya shafi aiki to irin wannan malamai su ne ubangiji subhanahu wataala yake matakin innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama sannan wannan bawon Allah zahidan sannan kuma ya kasance mutum ne mai gudun duniya duniya bata dame shi ba to malik yake cewa kamar da aka rawaito haka daga ibnul mubarak sai yake cewa wa ahmad ibn hanbal sannan kuma da imam ahmad ibn hanbal imam ahmad ibn hanbal malamai suke cewa lam yakun fi zamanihi a fi zamani a zamanin shi shi wannan bawan Allah ahmad ibn hanbal babu wani malamin da aka sani masanin ilimin hadisi sama da shi ka ɗauki musnad na al-imam ahmad zaka ga haka ya tattaro hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masu yawa to ahmad ibn hanbal shi ma iya ɗaya daga cikin waɗanda da hadisi ne kawai suka ba kulawa haka ya ce wal bukhari da imam al-bukhari wanda imam al-bukhari muhammad ibn isma'il al-bukhari wani mutum ne wanda yake sananne a wajen dukkan wani mutum musulmi za ka ji ana ta rawahul bukhari rawahul bukhari rawahul bukhari dan kasan bukhara wanda malami ne wanda ya kula akan abin da ya shahi ilimi na hadisi da tantance waɗanda hadisan da suke magana ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da abin da wasu bargurbi suka kawo suka zuba da sunan hadisan manzalla amma ba hadisan bane ba yayi Allah yayi littafin shi sahihul bukhari wanda littafi ne wanda suka malami suke cewa asahhu kitabin ala wajhil ardi ba'da kitabillahi ta'ala shi ne mafi tsarkin littahi a ban ƙasa littahi mafi tsarki a ban ƙasa bayan ƙur'ani shi ne sahihul bukhari hadisai ne ingantattu duk hadisin da zai rubuta a cikin shi sai ya dawafi ga ka'aba ya yi nafila raka a guda biyu ya rufe ubangiji allah wannan abin in ya tabbata cewa magana ce ta annabinka allah ka tabbatar ne akan rubuta shi wanda ba allah haka suka rubuta waɗannan abubuwa to duk wanda ya kula da abin da ya shahi ilimi na hadisi to alama ce akan cewa ahlus sunna ne babu zancen mahaliki babu zancen ina gani babu zancen haka muka gada a daga an kawo magana ta addini kawai mi Allah ya ce mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi hoshin baki akai wanda tace magana mali yace wabnil madini wabnil madini da ibnul madini wannan kuma duk wanda yake karanta ilmun rijal wani malami ne wanda ya ja zarra bangaren da ya shahi ilimi na mazajen da suka rawaito hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kira shi da suna Aliyu ibn al-Madini amma ya yi shahara da ibn al-Madini shi wannan bawa Allah ana kira shi da suna Aliyu ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Najih ibn Bakar wanda malami ne wanda ya yi shahara da ibn al-Madini sannan kuma an mishi nasaba zuwa ga cewa ibn al-Madini an nasabta shi ne zuwa ga madinatul rasuli sallallahu alaihi wasallam an aihe shi a ƙasar basra a shekara ta 161 ga hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan ibnul madini yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi allazina ishtaharu wanda suka shahara bi hifzil hadisi wa ma'rifati ilalihi wanda sun shahara wajen sanin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da abin da ya shahi ilal na hadisi wani mutum ne wanda yake ana hudda mushi hula a wannan bangare haka kuma malika cewa ahmad ibn sinan ahmad ibn sinan ibn asad ibn hibban al-imam ibn hibban shi ma wannan ɗaya ne daga cikin manyan malamai wanda suka kula da bangaren ilimin hadisi me yasa malika sunan waɗannan mutanen ya ce maka daga cikin waɗanda ake nihi da ahlus sunna ya ce akwai ahlul hadisi wanda suka ba da kulawa game da ilimin hadisi sai baka musallai na waɗannan malaman ibn mubarak ahmad ibn hanbal imam bukhari ibn madini da ahmad ibn sinan malamai guda biyar malai ce wa hadha haqqun wannan magana ta gaskiya ce fa inna ashabal hadisi lalle ma'abuta maganganu na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace aljadirina bi hadha alwasf wanda sun cancanci a musu wannan wasafi ya ce hum a immatu su ne jagorori na ahalus sunna ma'abuta hadisi kenan malice qala al-imam ahmad fi ta'ifati al-mansura al-imam ahmad ibn hanbal yake faɗa game da at-ta'ifa jama'a al-mansura wanda take samun kariya karerriyar al'umma wanda su ne diyan da za a jagula za a kawo abubuwa na bid'a a cikin abin da shi addinin Allah to su wannan mutanen suna nan katangangu ne kararru ne kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imina 'ala al-haq ba za a gushe ba ana samu a cikin al'ummata wasu mutane tsayayyu akan abin da ya shafi gaskiya to su ne at-ta'ifatul mansura imam ahmad yake cewa illam yakunu ahlal hadisi ya ce in ba su zamanto ma'abuta hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce fala adiri man ya ce ban san musu waye idan dai malaman hadisi ba su shigo cikin wannan ba to bai san ba su waye za a iya cewa ahlus sunna wannan magana wace ce imam ahmad ibn hanbal mal yace qala al-qadi iyad al-qadi iyad yake fadan cewa innama arada ahmad abinda imam ahmad yake nihi ahlas sunnati wal jama'a ma'abuta sunna da jama'ar musulmi wannan kalma ta jama'a malam zai zo ya fashin baki akan ta a gaban Allah yarda kai tsamanin wanda suka yi yawa ake nihi wa man ya'taqidu da wanda yake kudurta mazhaba ahlal hadisi mazhaba ta ma'abuta hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mali ce qultu wa ammatal muslimina haka kuma da sauran musulmi gabaki daya amma wasu irin musulmin allazina alal fitrati was salamati wanda suke kan fidira asalin yanda Allah halice su kenan busirki da suka sauya addinin Allah suka koma wani abu daban wace walam yasluku masalika al ahwa basu bi tafariki ba tafariki na ma'abuta son zuciya wal bid'a da bid'o'i kenan mutumin da yake kan asalin addinin Allah to wannan mutanen hum ala sunnati su ne akan sunna wa hum taba'un kuma su suke bibiyar li ulama'ihim game da abin da ya shahi malamansu bil ihtida'i wal iqtida ta bangaren shiriya da bangaren kwaikwayon abin da malamai suka tayi akai amma ya zamanto abu ne wanda yake da goyon bayan alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to wannan bangaren malam ya kammala shi kenan waɗanda ake wasaftawa da ahlus sunna sune sahabbai tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da malaman hadisi wanda akan su muka tsaya malice limaza sun mu bi ahli sunnati wal jama'a wai mi yasa su wannan jama'ar ake kiransu da suna ma'abuta sunna wal jama'a kuma da jama'ar musulmi yace summiya ahlus sunnati bidhalika an yi wa ahlus sunna sunan rada sunan cewa su ne ma'abuta sunna idan aka ce ma'abuta sunna ana nihin mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yanzu duk wanda ka ɗoka in ya zamanto wata hanya ce wata ƙungiya ce wani wane ne kowa za ga yana jingina kanshi zuwa ga wanda yake shi ne asalin abu in jahamiya ce za ga suna wasafta kansu zuwa gawa jaham ibn safwan idan mu'attila ce haka su ma idan mushabbiha ce su ma haka idan zamanto wata ƙungiya ce ko wata ɗariƙa za ka samu su ma haka za ka samu dai wani jagora wanda shi aka kafa shi ake bi in ya yi daidai ana nan in ma bai daidai ba ana nan to su ahalus sunna ba haka nan ba ne ba su an ce musu ahalus sunna saboda suna bin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma idan ka bibi abin da suke yi kawai inda za ka tsaya akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan za ka tsaya babu wani mutum guda ɗaya da za a tusa a sa shi a gaba a ce wanda mutumin yuwala wa yu'ada ana mushi biyayya ba a mushi kiyayya ana bin shi ido rihe a tahiyar sunna babu wannan sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne malice an musu wannan suna ya ce li'annahum saboda su al'akhizuna bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama al'amiluna biha saboda su suke rike suka yi ruko da sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al'amilu na biya kuma su ne suke aikata ta da zaman to ga aiki za a aikata hadisi ya tabbata ƙarara kowa yana karanta shi amma aka ce za a aiki da shi sai a ce wane ya zo da sabon al'amari ko ya zo da sabon addini wannan me yake nuni nunin cewa wancan ɓangaren suna tafiya a kan mi a kan bida a kan wani abu na daban ba wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba kenan waɗanda ake cewa ahalu suna suna riƙo riƙon ƙanƙamo game da abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma suna aiki da wannan abin duk abin da zai yi sallah zai yi azumi zai yi kiyamun laili zai yi karatun qur'ani zai yi mu'amala tsakanin shi da iyalin shi abin da ya shahi diyan shi abin da ya shahi aikin shi abin da ya shahi kasuwancin shi duk taharruk din shi kai duk wani lunwashin shi yana kokarin wai ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya manzon Allah yayi saboda ya haka nan to wannan shi ne ahlus sunna shine ahlus sunna ma'abucin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bale ce al'amiluna bi muqtadaha wanda suke aiki da abinda sunnar ta kumsa wal mutamassiluna li qawlir rasul sallallahu alaihi wasallama masu aiki da fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yace alaikum bi sunnati na hore ku na ja kunnan ku ku yi riko da sunnata kaga kenan wanda ya riko da wannan sunna sunna sai ya ce mishi me sai a ce mashi ahlus sunna ma'abucin sunna sunnar wa sunnar baban qasim sallallahu alaihi wasallam kaga kenan sunan a karan kanshi ba wani mustalah bane ba sabo mazala ce alaikum bi sunnati ku yi riko da sunnata sai kai riko da sunna sai a ce maka ma'abucin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bale ce fa sunnatu hiya ma talaqahu as-sahabatu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abinda ake cewa sunna shine abinda sahabbai suka amso daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min ash-shar'i wad-dini wal-huda na abinda ya shahi shari'a da addini na abinda ya shahi shari'a az-zahir wal-batin da wanda ma'anar shi ya huto karara da wanda ma ma'anar shi bai huto karara ba in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta to su ahlus sunna za su bi wannan abin sau da kafa babu zancen maganar malam wani babu zancen a garinmu ba a yi babu zancen ba aka aka saba ba babu wannan in dai aka ce ga abinda manzan Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama to zaka samu duk wani ahli sunna yana ruku da wannan to shine malike cewa az-zahir wal batin da abinda yake bayyane da abinda yake koye kenan sun fahimta ba su fahimta ba saboda babu wanda zaka ma biyayya idon ka arihe ka kai labari sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ya doran nan sawa'un ka fahimta ko baka fahimta ba ka yi ƙoƙari matuƙa in dai mazalla ya faɗi kawai ka yi imani ka yarda yanzu idan ka ɗauki hadisu zubab mazalla ke cewa sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a zubabu fi sharabi ahadikum falyaghmisuhu duk idan kuda ya faɗa cikin abin shan ɗayan ku to ka dirmiya shi ka dirmiya shi aje sai ka huddo shi sai ka jewa shi ba a cewa dole sai ka shafa idan ka ji cewa zuciyarka ba ta da nutsuwa don ka isha ba addini ka saba ba amma idan aka samu wanda zai iya sha kuma to baya halatta a hudda kudin nan ba tare da an nutsa shi ba nutsa shi za a yi gaba ɗaya shi shige ya so sai a hudu shi a yadda shi ya so wanda zai iya sha ya sha a dalilin wannan hadisi wasu kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala suka ce wai ta yaya suka auna abin da hankalinsu suka bijire suka nuna hadisin ba haka nan bane alhali hadisi ne ingantacce yau da gobe waɗanda ba su san ba abin da ake cewa hanyar musulunci suka yi bincike a duniyance bincike kuma ya kai su zuwa ga haka ɗin aka zo aka ɗauko shi kudan a karan kai shi fiffige ɗaya mazala ke cewa ɗayan fiffigen yana ɗauke da cuta ɗayan kuma ya iya ɗauke da warakan ko kuma maganin wannan cutar da izinin Allah to lokacin da ya zo faɗa kuma mazala ke cewa mafi yawa yana ƙoƙarin faɗawa da fiffigen da yake da cuta in ka huddo shi ka yadda shi da sunan kai mai tsafta ne shi kenan za ka sha wannan gubar da ya zuba a cikin wannan abu yanzu da aka zo ana bincike aka ɗauko shi guda ana dirasa shi sai aka fiffige guda ɗaya iya ɗauke da microbe masu tarin yawa wanda kuma idan ɗan adam bai iya yin idiraki zuwa ga wannan yanzu wannan cutan wannan microbe ɗin da yake ɗauke aka shiga cikin labuwar da ke da acid kala daban-daban a ɗauko wannan acid ɗin a ɗiga a sa wannan minzar ɗin a duba a ga wannan virus ɗin ma zalama wujud har yanzu iya nan a ɗauko wancan acid ɗin a zuba har yanzu abin bai yi ba ana ta fafutukan ya za a yi wani musulmi ce musu a wannan ai ilimin da ɗaɗɗin ilimi ne an jima da wuce wannan ilimin kana ba kanka wahala kana wahaltar da kanka fiffikin ɗaya za ka ɗauko sai ka murmusa a cikin ɗayan sai ka sa abin da za ka duba ka duba gani wallahi na ɗaukowa yana duba ma sai ga babu cutar microbe ɗin gaba ɗaya babu su a dalilin wannan bawan allah ne imani amma a baya wasu sun kafirce wa allah sun ƙaryata haka in ka ɗauki manzala salasa yana cewa idha wala galkalbu fi ina'i ahadikum falyaghsiluhu sab'a marratin idan kare yayi lallagi a cikin makayin ɗayan ku ya wanke su bakwai yanzu akwai wani bidiyo kwanan da yake yawo wani vitir ne haka aka ɗauka sai aka ba wani kare helasa da aka samun zarɗin da aka duba in ka ga hayaniyar da yake ciki sai ka mamaki hadda wasu kwari da wasu idan ka bai iya kaiwa baka iya idan ka bai da karhin da zai iya gani amma akwai shi haka idan mazala sallallahu alaihi wasallam yayi yayi magana innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim duk wanda ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum sai ya nadama da haka shiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce shiriya nan ko malam ya kawo bayani akan wal huda az-zahir wanda yake bayyane da wanda yake koyi yanzu akwai wanda za su zo su ce maka ai shari'ar nan da ake yi gaba daya sallah ne azumi ne qiyamul layli ne da wannan bangaren ai kenan da aka hana an hana liwadi an hana zina an hana caca an hana modi an hana wane ne sai ce maka wannan a shari'ar da aka dora maka kai ya ayyuhan nasu kai ga maganin mutane amma su hawas ne su keɓantattu ne yadda kai aka ɗora maka shari'a haramci su halacci aka ɗora musu yadda aka ce maka kayi kaza su ba a sa su ba da aka sai ya zauna bai yi sallah ba bai yi azumi ba ruwan shi kuma yana da awar cewa addinin Allah yake bal hasali ma yana ga cewa ya taka ne ya kai wani matsayi shi yasa ya samu wannan darajar me yasa aka yi magana sai ya ce a ai ku kun san zahiri ne na shari'a wannan kuma batsini ne shi ko batsini babu wanda ya san shi sai mutumin da yake daraja kaza a bangaren da shan ilimi ko tasawuf ko tarbiyya ko makamancin wannan wanda wannan abu ne wanda yana nan azubi a cikin littafin dariqa wallahi idan aka banka dole abu aka faɗi maka kai ko su Abu Jahal wallahi musu wani abu ba abubuwan da zaka ji na tarkace da hayaniya kuma da sunan addini Allah shirye da mu malai ce wa talaqahu anhum attabi'una sahabbai sun amsa daga manzalla ko su kuma tabi'ai suka amsa daga wajen sahabbai summa tabi'uhum sannan wanda suka biyo bayan tabi'ai su ko suka amsa daga tabi'ai kenan tabaul atba summa a'immatul huda malai ce sannan jagorori na shari'a al ulama ul udul malamai masu adalci malamai na Allah malamai wasu adalci malamai na Allah wanda ubangiji ne sa a gaban shi ba duniya ba ba hargoguwar jama'a ba ko taron jama'a ko na makamancin wannan akwai mutumin da zai fahimci gaskiya amma saboda ba shi ya fara faɗinta ba sai ya rika faɗa da ita ya nuna abin duk ba haka nan bane ba tun za ka waltar da kanka nasarar da kake ga gaskiya tana samu ko sunna tana samu ba ho waɗanda suke cikin sunna bane a karan kansu a ɗabi'ar ita sunna ce a karan kanta duk abin da yake gaskiya da kace za ka yi faɗa da shi wallahi kana waltar da kanka ne kana ɓata ba kanka lokaci ba a yi ka ba baka kai ba kai ba komi bane ba baka iya karo da gaskiya ka kai labari baka iya ka ka bata makanka lokaci duka shekara nawa gare ka muddar taka duka zamanin ka nawa ne mutane nawa suka buga da gaskiya a yau ina suke wasu sun mutu wasu kuma suna raye kamar da malam jafar yake cewa Allah ya kashi da rahama yace ko ka zo ayi da kai ko ta bi ta kanka ta wuce kana zaune sai ka ji abin a cikin gidanka ana tattarewa ana muku-muku ana wane ne ana ta adawa kawai sai ka ga bul abin ya bulla ɗanka ne ɗiyanka ce matarka ce to in aka zo aka ce kai wane ka zanna ya ne bakar dalili daga ka ɗaba gabaci ta za ka yi haka aka saba ko kuma haka aka gada an taɓa addinin Allah da haka aka saba ko haka aka gada ba addini ba ne dalili za ka kawo ka kawo hujja hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujja to shi yasa duk mutumin da zai tsaya ce zai hada da gaskiya yana bata maka shi lokaci ne malaci al-muqtaduna malimai waɗanda suke masu koyi bihim ga su waɗancan sahabban da tabi'ai da suka biyo bayan tabi'an nan wa man salaka sabilahu da waɗanda suka bi tafarkin waɗannan mutanen ila yawmil qiyamati har zuwa tashi qiyama to waɗanda su ne ahalin suna malicin wa min huna daga nan tsara ahalul haƙƙi almuttabi'una li sunna ya zamanto ma'abuta gaskiya wanda suke bin sunna suka zamanto ahalus sunnati su ne ma'abuta sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fahimul jadiruna su ne suka cancanci bidhalika alal haqiqati su suka cancanci wannan suna na ahlus sunna me yasa saboda ruko da suka yi da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan kalma ta ahlus sunna mala ya kare da ita yanzu sai al jamaa mala ce amma tasmiyatuhum bil jama'ati amma magana da cewa al jamaa yace li annahum akhadhu bi wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil jamaa saboda sun yi riko da wasiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a kan cewa a yi riko da jama'a fashtama'u alal haƙƙi sai suka haɗu a kan gaskiya ba ka zo a ganin ka ce aikun kuka yawa amma kuma duk abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daban abinda ku kuke aikatawa daban da haka an ce musu aljama'a li'annahum ijtama'u alal haqqi saboda sun haɗu akan abin da ke gaskiya wa akhadhu bihi sun yi riko da gaskiya waqtafau athara jama'atal muslimin almutamassikina bis sunnah sun bi sawun jama'ar musulmi waɗanda suke riko da sunna min as-sahabati tun daga sahabbai wat tabi'in da waɗanda suka biyo bayan su wa atba'ihim da suka biyo bayan tabi'an malici wali annahum ajma'u alal haqqi saboda sun haɗu akan abin da ke gaskiya ne gaskiyar ita ake ma ba yawan ku ba karka ce ai kun buga yawa wani ya kalli jama'a ce yanzu duka waɗannan a ce ba daidai suke ba waɗannan ɗan kaɗan su ne akan daidai eh ƙwarai da gaske ba a auna gaskiya da cewa ku kuka fi yawa lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa a garin makka su nawa ne shi ɗaya ne matar shi ta imani da shi aliyu ya imani da shi abubakar ya imani da shi abubakar ya jawo usmanu ya ja umar bayan haka ya zo ya musulunta wane ya musulunta wane ya musulunta duka su nawa ne amma sai aka liƙi mutanen garin makka a ce su ma ai suna kan wani bulbuli na addinin annabi ibrahim a wani bangare amma kuma ga shirka ga su lata ga su hubal ga su uzza ga su manata ga su wane ne sai a ce ai shi kenan tunda su suka yi yawa su ikan gaskiya ba a auna gaskiya da yawa ana auna gaskiya ne da hujja kuma har kullum bawa idan yana so ya bauta wa Allah bauta lahiyayya ka bauta wa Allah akan hujja da kake da me kake da na hujja ba kawai kaga ana yi ba waɗannan yukin da kake gani duka yanzu in ka auna da musulunci da wanda suke kan abin da yake ba musulunci ba a duniya su so suka yawa kahure suka yawa nisbal mi'awiyya ta kahure ta zarta ta masu ta musulmai mai yawa to shi sai a ce Allah ba zai azabtar da su ko Allah ba zai kama su ba saboda su su ne da yawa a ba ruwan Allah kawai abin da ake so mutum mai imani ya kula da shi shine ka kula akan bautawa Allah da kake miye hujjarka miye dalilinka da kai kaza me yasa kai da ka bar kaza me yasa ka bari in ka je gaban Allah ka tsaya kana da dalili kana da hujja ba tambaye ka baka ce a haka ne muka tashi muka ga kawai ana yi Allah kiyaye bai ishe ka abun tsoro ba fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa lokacin da aka kai mutumin banza aka binne a cikin kabarin shi idan ka tambaye shi marrabbuka mi zai ce ha ha ha la'adiri a ce mushi man nabiyuka waye annabinka sai ce ha ha la'adiri wa aka aiko maka sai ce ai yaji mutane suna cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan mi za su mushi za su mushi wani bugun da zai yi ƙara duk wani halittar allah a ban ƙasa sai ta ji wannan ƙara in banda ɗan adam da aljanna mazala ke cewa in ba dan kakku fasa binne yan uwanku ba da na roƙan muku Allah ya jiyar da ku yadda ake mutane azaba cikin gaba kar ka yarda da an ce ko mutane ko wane ne a kai ta kanka akan me kake bautawa Allah akan wani tsari duk wanda kake gani na gaba ɗaya wannan taron da kake gani wallahi daga yau aka ce wani dan wani ya bar duniya ba wanda zai iya tsina maka komai kuma daman da kake da ta ƙare ba a zauwa dauru sani daidai station babu daurul awwal da aka yi an kare in kayi na jahi kayi na jahi in kai rusubi kayi rusubi to don me za ka yarda ka rika duba mutanen garin ko mutanen angon yanzu akwai mutum diya ya fahimci gaskiya wai ya tsaya ya bauta wa Allah haƙiƙanin bautan Allah akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba me yasa saboda ƴan angon su saboda ƴan garin su saboda ƴan ƙasar su kar yayi a ce kaza ai an jama ba faɗi ba kai kana tsammani a yanzu da kake taya ba a ce a kanka in ka san abin da ake faɗi a kanka wallahi Allah ba za ka yi hutar gidanka ba yanda suka faɗi a bayanka ya zama a bayan naka yake kai kai gaba ka san abin da za ka yi ka bauta wa Allah ala basiratin akan ilimi akan sani malaka cewa an musu suna aljama'a saboda sun haɗu akan abin da yake gaskiya ne wali annahum ajma'u alal haqqi ya ce wa alattiba'il jama'ati kuma akan bin jama'ar musulmi ahlus sunna malai ce ahlus sunnati wal haq ma'abuta sunna ma'abuta gaskiya wali annahum da'iman kuma saboda su ahlus sunna su aljama'an nan kowane lokaci zaka samu bihamdillahi da godiya Allah yajtami'una suna haduwa ala a'immatihim akan jagororinsu sai ka samu tafarkin Abubakar Umar Usman Aliyu sahabbai ka kare ka koma irin su misali imam malik imam shafi'i imam abu hanifa imam ahmad ibn hanbal sai ka samu duka addinin da suka yi kala ɗaya ne ɓangaren aƙida babu saɓani ko kaɗan tsakaninsu me yasa sun haɗa akan abin da yake gaskiya ne ajma'u ala a'immatihim sannan wa yajtami'una ala jihad suna haɗuwa akan jihadi ma'awulatil muslimina tare da jagorori na musulmai yanzu maganar da ake na jihadi ƙungiya kaza ƙungiya kaza ƙungiya kaza waye shugabansu ba a jihadi sai ƙarƙashin jago sai ƙarƙashin jagorancin wani jagora na musulmai ba haɗuwa maza mai a masallacin da mace to shi kenan kai wani mun ayyana ka kai ne imam mu asuwa jagorancin da yake amsa jagorancin shugabancin al'umma ba kawai limamin masallacin ko ce to kai kai ne al'imam da aka sai ya ja ku sai jihadi wannan ba jihadi bane bari gima ce rikici ne kuma la alaqata lahu bil islam la min qarib wala min ba'id wanda mafi yawa kungiyoyin abinda suke yi kenan kawo sai masu dimin kirje su hadu bangare guda sai su ce wani mun ayyana ka a matsayin kai ne shugaba sai a ta zubar da jinin bayan Allah babu kai da babu sama wanda wannan kuma duk mutumin da yake raye a yanzu ɗan shekaru kaɗan da suka wuce ya ga waɗannan abubuwa a gaban idanun shi an yi abubuwa waɗanda sun girgiza zukatan mutane sosai da sunan me da sunan jihadi amma jihadi addini ne amma iya da irin sharuɗa nashi da ƙa'idodin da addini ya ɗora mashi maliki cewa wa alal amri bil ma'arufi wan nahyi anil munkar an kira su da suna aljama'a saboda tsayuwansu akan umarni da aikin alheri sannan kuma hali akan duk wani abin da yake mummuna aiki ne yan uwa wannan me yake karantar da mu cewa al'ummar musulmi dole sai ana magana abinda zaka iya ka faɗi sawa'u ne zamanto malami ne kai almajiri na ilimi a kai ɗalibi ne na ilimi kana zauwa sauraron karatu in ma me kake yi ka yi ƙoƙari matuƙa abinda ka sani kaga wani ya yi abinda ba daidai ba ka ja hankalin shi abokinka ne na zama a harkar kasuwa abokinka ne na zama a ɓangaren da ya shahi aiki a haka a saman titi kaga wani ya yi abinda bai kamata ba kaga akwai daman da za ka iya mishi magana ka mishi magana la'annan laha yana yi wa allah ya sanya albarka da amfani a cikin wannan kalmar da za ka waɗe mishi iya da kyau mutum mai imani da zamanto yana daga cikin wanda suke umarni da aikin alheri hani akan mummuna Kar ka ce babu ruwanka ka ce ai kowa an yi mutu kabarin shi daban wannan ba magana bace mai kyau ubangiji subhanahu wataala ya umurci al'umma cewa wal takum minkum ummatun ya zamanto a cikin ku akwai wasu jama'a ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah suna suna umurni da aikin alheri suna hani akan duk wani abin da yake mummuna ne kuma sun yi imani da Allah subhanahu wataala Allah ce waɗannan mutane su ne masu rabo a wajen Allah subhanahu wataala rishin umurni da aikin alheri rishin hani akan mummuna wannan yana sanya mutane ya zamanto sun fada cikin ukuba ta gaba daya dan laka cewa taqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasa da za ko wanda yake ga cewa wa'azin nan da za a yi ko fadakarwa da za a yi din rigima ce ko an dayi mutane ana ta ce musu ku yi kaza ku bar kaza alhali bai san ba zaman lahiyar shi sababin shi wannan karantar wanda ake yi ne in ba dan shi ba ubangiji subhanahu yana iya hada al'umman gaba ɗaya ba ta zama guda Allah ke bada labarin banu Isra'il Allah ce lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam yace zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu Allah ce ba sa hani akan mummunan aiki bal su ma'aikata wasu ke yanzu ka duba da ake shela ake tallata ayyuka na banna a cikin al'umma musulmi mutum musulmi ko da sunan mawaƙi ko da sunan ɗan rawa ko da sunan kaza ɗan kokowa ko da sunan wane ne ya riƙa shelanta abubuwan da ba daidai ba wani kai da sunan malami ne ma zai riƙa shelanta sihiri da tsubbu da wani makamancin wannan ka ga mutum yana takama da tsubbu yana cewa ba a taɓa shi a wani lahiya ka taɓe kayi asara Allah shirye ka ya zama to mutum musulmi yana tutiya game da abin da Allah ya hana baram baram ne da Allah subhanahu wataala mutum ya zama to mai sihiri amma ka ga mutum yana da awar musulunci da a ce ƙadi kamata salata ya tsaya kuma in ya hutu ya je sihiri wani irin musulunci ne wannan kulbi isa ma ya amurukun bihi imanukum in kuntum mu'minin Allah ya ce tar da abin da imanin ku yake umurtan ku da shi in kun kasance masu imani to wannan umarni da aikin alheri da hani akan mummuna wajibi ne akan kowa ba aiki bane ba na malam wani ko malam wani ko malam wani abinda zaka iya yi kai Allah subhanahu wa ta'ala idan wane yayi wane yayi wane Allah sama abin albarka sai kaga gurgurdan hali al'umma ta yi ta samu nutsuwa amma halin da za a zo ana tallata alfasha ana tallata ayyuka na banza kaga ana haska su ko ina har an kai matakin da ko kuma ba shi yanzu yanzu ka wuce kaga nan inda ake inda ake inda ake modin nan kaga mutane bussa jin kunyar Allah ba sa jin kunyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bussa jin kunyar al'umma musulmi ka ga mutum tun bayan sallar asuba yana zaune ana jira yake a buɗe ina da lili miye za ka samu na duniya an ka samu me za ka yi kuma an ka samu sai ne kawai rigima kuma wannan tsarin da kake gani shirme ne kake ba yadda za a yi ka samu kuɗi ko kai kuɗi a wannan ɓangaren shirmen banza ne kake haɓa malam ai ba hauka ba ne mutane suna ta gwagwarmaya su kwana su wuni suna neman kuɗi haka kawai ka zo daga sawon ɗan gilashin kayawa ya kama doki kaza sai ka zo ka samu kaza Allah baka sha Allah kiyaye to zaka samu ayyuka ga sunan ana tallata su kuma ka samu har a cikin talabijin na ƙasa ana haska irin waɗannan abu kayan kunya ne an mutane sun lalace kuma suna fama su lalata al'ajiyar qadima generation inda za su zo a gaba ana fama su mai za a samu su wannan filis ɗin wannan kayan kunya ne a ƙasar da take tutiya da musulunci kashi gobe tara tara musulmai ana haska muku kale-kale ana haska muku wane ne da suna abubuwa da yawa na harkar mu ko kuma abin da ya shafi ayyuka na batsa ko fasikanci me amfanin waka da za a har za a rika haska mutane suna kallo me amfanin shi da iyanka da matarka wanda ya kamata su san kunya da sanin ya kamata sai a zo a bankar a sa muku wani abin da tsiraici ne haka kawai wasu in kamun iska da ba su san ba daga ina suka wuto ina su yi wai ku sa su gaba kuna kallo ku ɗauki lokacin ku ku sa yanzu ka je ka ce karatu kake so a sa ka tashi hankali ka ga protocolat ka ga ka'idodi ka ga article article amma saboda kawai shirme ne da hayaniya ko biye wanda ake sa waka tashi bai bada kuma za a sashi wasu abubuwan gaskiya Allah da ya kiyaye umarni da aikin alheri da hani akan mummuna wajibi ne akan kowa gwargwaron da za ka iya kuma duk inda ka samu kanka duk inda Allah baka dama kai musulmi ne kakkamanci wannan kalma babu wani wurin da za ka taka wanda musulmcin ka bai da ta cewa a kai kuma kan Allah ya nuna maka ranar da za a ce yau ka zo musuluncin ka bai da ta cewa akan wani abu ko matsayi na siyasa ne ko matsayi ne na abin da shi aikin gwamnati ko matsayi na abin da shi kasuwanci ko wani matsayi aka kai ka ko wata daraja ka samu wallahi musuluncin ka zama to shine nusba ainaika shine a gaban idanunka ya za a yi ka kawo gudunmuwa ya za ka taimaka ma al'ummarka amma ɗan ayyuka da ake tallatawa na fasikanci da wane da sauransu irin wani kororon roba wani wane ne kaga ƙarara ana alanan wannan banna ba ta faru ba zahar al-fasadu fil barri wal ba'ri ga banna karara mutane suna suna gani ana tallata ta kuma saboda hayaniya ta kai hayaniya har a ɗauke su kaso daga cikin waɗanda ake gaca malamai ne ya kasu ma ciki wai bayani za su mutane bayani me za ku mutane Allah ce wala taqrabu zina kar ku kusanta innahu kana fahishatan Allah ce alfasha ce Allah kiyaye al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar su daga cikin wasafin ahlus sunnah suna umarni da aikin alheri suna hani akan mummuna wa yajtami'una ala sunnati wal ittiba'i suna haduwa akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wal ittiba'i sannan da bibiyar ita wannan sunna su bi ne suke ba ina suke ba babu ba zawa za a zauna ba a ce kai wani to ya kake gani babu wannan a kawai mi Allah ya ce mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗi malai ce wa tarkil bid'i da barin duk wani abin da ke bid'a ce duk yadda kuke ga mai kyau ne aikin banza ne saboda manzala bai yi shi ba ya ishe shi kayan muni saboda manzala bai yi shi ba sallallahu alaihi wasallam wal ahwa'i wal firaqi da barin bid'a wal ahwa'i da son zuciya wal firaqi da kakkasuwan al'umma da daddatsuwan su akan kungiyoyi daban-daban malai ce su ahlus sunna fahumul jama'atu sune jama'ar da allati wadda anahar rasul sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake nufata su da su ne manzon Allah yake wa wasafaha al mazalla ya wasafta su wa amara ko mazalla yayi umarni bil akhdh biha cewa ayi ruko da wannan tafarkin na ahlus sunna wanda wannan ahlus sunna ko su ne jama'a komin karantar su komin kasancewar su ɗan kana a cikin al'umma malai cewa akhiran a ƙarshe dai kai nasilu ila natijatin bayyinatin wadihatin mun kawo mun kai zuwa ga wata natija bayyinatin wadda take a bayyane wadihatin wadda take karara wahiya ita ce cewa anna ahlus sunnati wal jama'a cewa ahlus sunna wal jama'a ismun wa wasfun ustumidda suna ne wanda ya samu asali daga hadisin manzon sallallahu alaihi wa wasfun kuma wasafi ne ga wasu jama'a wanda suka tsaya tsayin daka akan ruku da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ismun wa wasfun din malaka cewa an ciro shi daga abubuwa kamar haka awwalan abu na farko min sunnatin rasuli sallallahu alaihi wasallam daga sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a ina hina ma amara bis sunnati wa ausa biha lokacin da manzon yake umarni akan riko da sunna kuma yamma mutane wasici akan ku riko da sunna a ina manzon yake cewa alaikum bi sunnati na hore ku akan ku riko da sunnata kenan wanda ya riko da wannan sunnar wannan wannan sunnar shine ahlus sunna aljama'an nan kuma su ne jama'ar musulmi wanda aka samo tun daga lokacin sahabbai har zuwa yau wanda suke tahiya akan tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malice wa hinama da kuma lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam amara yayi umarni bil jama'ati da jama'atan musulmi wa ausa biha yayi wasici akan ayi ruko da su wa naha manzala yayi hani an khilafiha akan duk sabanin abinda ba jama'ar musulmi ba kabar shi duk abinda ba sunna ba kabar shi wa mufaraqatiha da rabuwa da duk wani abin da ke ba sunna ba mal yace wal khuruj yace wal shuzuz anha karka fita daga cikin ahlus sunna daga cikin jama'a mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama washuzuz karka bangare anha game da abin da sha sunnan nan malai ce fa ahlus sunnati wal jama'ati su ahlus sunna wal jama'a innama sammahumur rasul sallallahu alaihi wasallam wa wasafahum bidhalika ai manzon Allah ne ya musu wannan suna sannan kuma manzon Allah ne ya wasafta su da wannan wasafin kaga kenan diyan da za a yi a bangaren da ya shahi addini kai wasa ya zamanto za ka yi riko da abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi ba abin da wani kirkira daga baya ba wanda za ka samu da yawa daga cikin mutane a yau abin da aka kirkirar nan a kai shi suke tahiya sun bar nawa sun bar na manzan Allah Allah kiyaye abu na biyu cewa ahlus sunna ismun wa wasafun ne malaka ta ustumidda min athari sahaba an samo wannan suna daga cikin ayyukan sahabbai wasalaf da magabata fil qurunil fadilati a cikin karni wanda manzala yake cewa khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum malace min qawlihim na daga magana akan su ahlus sunna wa wasafihim da wasafta su ay ahlus sunna wa halihim da halin su ahlus sunna malace fa wasfun wa wasfun suna ne wasafi ne ajma'a alaihi a'immatul huda jagororin shirya gaba ɗaya sun haɗu a kai kenan da an ce ahadu suna wani jama'a wani abu ne wanda yake ba wani matsala a kan shi malai cewa sammu bihi ahlal haqqi kuma aka raɗawa ma'abuta gaskiya wannan suna sannan kuma wa wasafuhum bihi aka ma ma'abuta gaskiya wasafi da cewa su ne ahlus sunna sai ce wa tilka atharuhum shahidatun na'iqatun fi musannafatihim fi kutubis sunan wal athar ya ce kai magana akan ahalus sunna wal jama'a ya ce wani abu ne wanda ayyukan sahabbai yana shaida akan haka sannan kuma na'iqatun fi musallafatihim sannan kuma duk in ka duba littafin magabata zaka ga littafin suna furuci da wannan musalahan ahalus sunna wal jama'a yace fi kutubi sunani a cikin littattafai na hadisi wal athari da ayyuka waɗanda suke na sahabbai na ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata saboda an ci akwai hadari اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله